نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a kwanan wata yau tara ga watan jumadal ula shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara 2024 shekara miladiya za mu ci gaba insha Allah ta'ala da darasanmu na karatu littafin sifatu salah na sheik muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah yauwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mana cikin alfaslun rabe fasali da malinki mana bayani game da fadlus salati wa fawa'iduha falalar sallah da kuma fa'idodinta malam ya mana bayanin falalar sallah a takaice ya kuma gangara ya tafi bayani akan fa'idodin sallah wanda shi ma ya kawo mana guda shida ko kuma ce mun ambaci guda shida za mu tashi akan na bakon insha Allah ta'ala malai ce daga cikin fa'idodin da sallah take da shi annaha silatun bainal musalli wa rabbihi wata alaka ce mai ƙarfi wata dangantaka ce tsakanin bawa da ubangijinsa tsakanin mai sallar da kuma ubangijin da yake wa sallah wal musalli idza qama fi salatihi mai sallah idan ya tsaya wajen yin sallarsa istaqbalahu Allahu biwajihi Allah madaukakin sarki yana fuskantar sa da fuskar sa subhanahu wataala wannan magana da malai faɗa hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mai sallah ya tsaya to Allah madaukakin sarki yakan fuskance shi da fuskar sa a irin fuskantar da ta dace da Allah madaukakin sarki in aka ce fuska kuma irin fuskar da ta dace da Allah madaukakin sarki ba irin fuskarka ba ba tawa ba ba fuskar duk wani abin halitta da kake iya hararowa ko zuciyarka take kawo maka a shi Allah madaukakin sarki laysa kamithlihi ne shay'un wa huwa samiul basir na fata an fahimta amma da Allah subhanahu wataala yana da fuska kamar yadda shi ya ambata da kansa wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram haka Allah madaukakin sarki ya faɗa fuskar Allah madaukakin sarki ita kadai za ta wanzu saboda haka haka zaka fassara abin da fuska a babin aqida fa idza qala al abd shi ma ne ce duk lokacin da bawa ya fada a cikin sallarsa idan ka fara sallah kace Allahu akbar sai kace alhamdulillahi rabbil alamin ka fara karatun fatiha qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki zai ce da kai hamida hamida hamidani abdi bawana ya gode mu wa idza qala arrahmanur rahim idan bawa ya ce arrahmanun rahim sai Allah maɗaukin sarki ya ce afna alayya abdi bawa na ya yabe ni wa idha qala idan bawa ya ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin qala sai Allah maɗaukin sarki ya ce majjadani abdi bawa na ya kambama ni bawa na ya kuranta ni wa qala marratan fawwada ilayya abdi ko kuma wani lokaci a wani hadisi ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce fawwada ilayya abdi bawana ya jingina ya mika al'amarinsa ya fawwala al'amarinsa gaba ɗaya zuwa gare ni ya san ni nake yi bai za ƙala idan bawa ya ce a cikin sallarsa iyaka na amudu wa iyaka na sta'in ƙala sai Allah subhanahu wata'ala ya bawa bawa amsa ya ce haza baini wa baina abdi wannan ko tsakanina ne da bawana saboda ya ce iyaka na'budu wannan ta Allah ce subhanahu wataala wa iyaka nasta'inu kuma ta bawa ce da kace iyaka na'budu kai kadai ya ubangiji kai kadai nake bautatawa wa iyaka sannan kuma kai kadai nasta'in nake neman taimako kaga bautawa ake wa ita Allah madaukakin sarki saboda haka wannan bangaren na Allah ne subhanahu wataala ka jingina bauta saboda an ka kalli jimlan ma iyaka na abudu kalma ita kanta tufidul hasr tana takaita bautar akan Allah ne madaukakin sarki bayan shi ba wanda zaka bautatawa shi sa ai asalin abin da ya kamata ya kasance shine na abu da iyaka ne amma taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu al-hasra kamar da malaman larabci suke faɗa duk lokacin da aka ce wani abu da ya kamata a ce an gabatar da shi sai aka jinkirtar da shi to yana fa'idantar da takaita hukuncin akan abin da aka ambata to haka da ka ce wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai nake neman taimako kaga yanzu taimako kake nema a wajen Allah madaukakin sarki akan dukkan al'amuranka to sai Allah ya baka amsa yace hadha baini wa baina abdi wannan abin da ka faɗa tsakani na ne da bawa da bawa na ka ce ni zaka butatawa ka ce kana neman taimako sai Allah madaukakin sarki ce wali abdi ma sa'ala wannan abin da ka nema kuma ka roƙa na baka shi me ka roƙa shine iyyaka nasta'in ya ubangiji ina neman taimakonka to Allah ya ce ya taimake ka shine abinda kalmar take nufi fa idza qala idan bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin har zuwa ƙarshe yawa qala allah sai allah madaukakin sarki ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan ko tun daga kan ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladhina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi ba waɗanda kai fushi da su ba wala dhalin ba kuma waɗanda suke batattu ba kaga wannan duk addu'a kake wa kanka ko ko kuma kake wa kanka da sauran yan uwanka musulmi to sai Allah ya ce hadha li abdi wannan duka na bawa na ne roƙo yake nema yake a wajena sannan wali abdi ma sa'ala duk abin da ya roƙa dinnan Allah madaukakin sarki ce ya baka dan uwa duk lokacin da ka tada sallah fa abin da yake faruwa tsakaninka da Allah madaukakin sarki kenan kana faɗa Allah yana baka amsa kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin Allah yana cewa hamidani abdi arrahmanir rahim afna alayya abdi maliki yawmiddin majjadani abdi haka fa ake yi yan uwa kullun idan ka tada sallah ko sallar farilla ce ko ta nafila ce in dai ka tare ka karanta suratul fatiha to wannan tattaunawar take gudana tsakaninka da mahaliccinka yanzu me yafi wannan daɗi kana faɗa Allah yana baka amsa kuma yana yana baka duk abin da ka roƙa a cikin addu'o'in da suratul fatiha ta kunsa wannan hadisi ɗan uwa imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabus salah babu jubi qira'ati al-fatihati fi kulli rak'atin hadisi mai lamba ta 395 sai malai ce fa hal tajidu silatan aqwa min tilka sila yujibuka rabbuka ala qira'atika ayatan ayatan wa huwa fawqa arshihi shin za ka samu wata dangantaka mafi ƙarfi kamar wannan dangantakar da take tsakaninka da Allah a cikin sallah Allah maɗaukakin sarki yana amsa maka akan karatun da kake na sautul fatiha kai tsaye aya aya duk ayar da ka karanta sai Allah maɗaukakin sarki ya baka amsa kai ne baka ji amma tunda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala yana kan al'arshinsa ya daidaita yana amsa maka abin da kake faɗa. Subhanahu wa ta'ala. Wa an tafi arzihi kai kuma kana ƙasar Allah maɗaukakin sarki da ya halitta ya shimfiɗa maka kake rayuwa a cikinta. Ina ya tambi salatika, Allah ya maka haka ne kawai don kulawa, don ba da kulawa ta musamman ga ita sallar taka. Wata haƙiƙan li salatika da kuma tabbatar da ita sallar taka da muhimmancinta. malai cewa ma zakarnahu min hadhihi alfada'il abinda muka ambata a cikin waɗannan falaloli laysa ala sabili listi'ab ba fa mun kawo su bane a bisa gamewa gaba daya ba wai mun tattaro duk wata falala da sallah ta kunsa maka bane a'a wannan ba zai yi a cikin wannan littafin ba walakinahu qalilun min alkafir malai ce sai dai kaɗan ne muka ɗan tsakuro daga cikin masu yawa nassoshi na alƙur'ani da hadisi da suka ƙunshi falalar sallah alƙur'ani ma kaɗai ka shiga ka ce za ka fito da falalolin sallah kai sharhinsu wannan wani bayani ne mai zaman kansa littafi guda yake bukata katoto ballata na hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayanai akan sallah ɗin kuma sun fi yawa akan na cikin alkur'ani malai cewa mina ajabin sai dai na daga cikin abun mamaki ay yajhala qaumun minal muslimina qadara hadhihi salawati aw yatajahalu malai ce na daga abun mamaki kaga wasu mutane da suke kiran kansu musulmi musulmi ne amma sun jahilci matsayi da girma na sallah a wajensu sun jahilci matsayi da girma na sallah hatta a wajen mahalicinsu subhanahu wata'ala malai ce auya ta jahalu ko kuma a'a sun sani amma suna ƙoƙarin jahiltar da kansu ne su me da kansu ba sani ba sun san matsayinta amma sai suke wasa da ita da ganga shine ya ta jahalu kalma ta farko ya jahala da ya tajahala akwai bambanci ya jahala shine mutum ya jahilci abin bai san shi ba ya tajahal kuma shine mutum ya sani ya kokarin mai da kansa jahili da ganganci ina fata an fahimta to wannan tabi'in abin da yake nufi shine mutum ya kokarin ya sani amma sai ya kokarin jahiltar da kansa dan baya so ya bata muhimmancin da ya kamace ta wa ya taghafalu anhu su yi kokarin gafala game da ita sallah din suna sane su gafalar da kansu su ki bata muhimmancin da yake dacewa da ita حتى كانت الصلاة في أعينهم من أزهد الأعمال وأقلها قدرا malaci har sai kaga irin waɗannan mutane sallah ta kasance a idanuwansu min azhadil a'mali daga cikin ayyukan da suka fi ki suka fi gudu za ga mutum har idan lokacin sallah yayi sai rinka jin wani abu mara daɗi a cikin zuciyarsa to duk wanda yake jin haka lokacin sallah ta yi bijiransa ya ɓaci ko ya ji wani aiki yake na musamman da aka katse masa shi kaga ma'ana aikin ya fi sallar kenan to ko shakka babu wannan alama alama ce ta munafinci a cikin zuciyarsa wallahi wannan alama ce yan uwa ta munafinci dan ɗaya daga cikin alamun munafikai ne kamar yadda zamu zo mu karanta a gaba insha Allah ta'ala malai ce wa aqalliha qadara kuma suka ba sallar mafi karancin matsayi da kima a cikin zuciyarsa ayyukansu na yau da kullun da yawa sun fi sallah matsayi akwai aikin da da yawa idan wasu daga cikin musulmai musulmi ne wallahi ba sa iya tsayawa su yi sallah a lokacin sai sun gama wannan aikin saboda suna gani tsayawa a yi wannan aikin tasgaro zai kawo musu zai kawo musu na ƙasa da matsala a cikin matsalarsu ko ta kasuwanci ko wani a makamancin haka amma kuma ba sa ganin cewa rashin yin sallah a lokacin ta kuma zai kawo musu tasgaro tsakaninsu da mahalicinsu ba sa ganin cewa rashin tsayawa a yi sallah zai kawo musu matsala wajen shiga aljanna zai jefa su cikin wuta duk wannan ba su hango shi saboda abu ne da yake manisanci ba yanzu a riske shi ba amma mai biyu wani abu ne na duniya wannan yanzu ake kallonsa saboda haka suna gani idan suka tsara su samu matsala Allah madaukakin sarki ya shirye da mu malai ce wasaru la yuqimuna laha wazanan fi hisabi a'malihim sai kaga irin waɗannan mutane sun zamo la yuqimuna laha wazanan ba sa iya tsayawar da sallah wani ma'auni na musamman fi hisabi a'malihim a cikin kididdiga ta ayyukansu na yau da kullum a cikin ayyukansu da suke lissafa na yau da kullum idan za su jera za su yi shedulun din ayyukansu ba za su sallah a ciki ba ki ba sa gani cewa idan lokaci kaza ta zo a'a duk abin da nake zan bari ne sallah da lokaci kaza a'a kawai za su tsara lokacin su idan sallah ta ratso to ta shiga ciki an samu dama an yi ta an ba a yi ta ba dai shikenan wala yubdiluna laha waqatan min sa'ati amalihim ba sa ba wa sallah lokaci ko a wasu sa'o'i daga cikin rayuwarsu bal rubama ya tsakaru ba'aduhum biha barma sai kaga wasu daga cikin su izgili ma suke yi wa sallah din ko ma'abotan sallah ko mai riko da sallah da lokacin sallah ya ce malamai mu tashi mu je mu sallah lokaci ya ce to eh ustaz ko wani makamancin haka ana izgili wa sallar ko ita ko shi mai cewa a tashi a je a yi sallah ويتخذها سخرية وهزوا ولعبا سنا رقن صلى a matsayin abun wasa da wargi da yi wa izgil wa yaskharu min almusallina kaji ba malaci zaga har ma masu sallar suna yi musu izgili nas'alullah salama malaci muna roƙon Allah madaukakin sarki aminci akan wannan mummunan hali wannan da yawa daga ciki gaskiya abu ne da ya kamata a ce ɗaiɗaiku sun gyara kuma gaba ɗaya mutane sun haɗu sun gyara duk lokacin da ake sallah duk lokacin da ake sallah to duk abin da ake kamata ya arbashi aje a yi sallah bai kamata a ce ana sallah a can ana sallah anan ana sallah anan wasu na abubuwan da suka gana ma ba in saboda shigantaka wani lokaci zaka ga sallah ake amma masu DJ suna baga DJ ana sallah saboda tsabar rashin mutunci sallah ake ba ma wai hira ba kawai abu kiɗa kiɗa ana kiɗa mizmaru shaitan garayen shaitan ake bugawa a inda ake sallah ake ambatar ake gaishe da Allah maɗaukakin sarki kuma kowa yana kallo wannan zai je wuce to masallaci wannan zai je wuce to masallaci da ana kalla mai wani dija na babu wanda zai iya masa magana wannan kuskure ne wallahi wallahi saban Allah ne dole ne sai an yi umarni da kyakkyawa an yi hani da mummuna dole ne wannan yan uwa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin abin da muka fito muka bayyana kenan Allah ya fifita mu akan sauran al'ummomi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi Allah ya ce me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ba yahuda bane mu kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu lallai ne ɗan uwa barin ka kokari daidai gwargwaro ma yan umarni da kyau abinda bai fi karfin ka ba sai kai abinda idan ka yi shi za a hannu sai ka yi shi abinda ka san zai zama rigima ko wani abin da makamacin haka sai ka samu zuwan da za ku haɗu ku je ku hana shi amma irin waɗannan abubuwan tsakani da Allah ba daidai ba ne ana sallah mafi girman ibada a zo ana kiɗa ana kiɗa kiɗa da sauransu kuma kowa zai wuce ya tafi bai kamata ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace مالتي الفصل الخامس فصل نبير التحذير من إضاءة الصلاة غرغدي جن كني tsoratarwa game da tozar ta sallah malai ce lamma kana lissalati hadha alfadl alkabir wa hadhihi alfawaid alazima kana faqtu kana faqtuha hurmanan kabiran wa nuqsanan fadihan fil islam malici yayin da sallah ta kasance tana da irin wannan falala mai girma da muka ambata a baya tana da irin waɗannan fa'idodi masu girma wanda duk mun ambatu wasu daga cikinsu a baya malici to kana faqduha sai ya kasance faqduha rashin ita sallar hurmanan kabiran haramta wa mutum alkhairi ne ko alkhairai masu yawa a cikin rayuwarsa ta duniya da ta lahira wa nuqsanan fadihan fil islam da kuma tawaya mummuna a cikin addinin musulunci a ce ba a tsaye da sallah to lallai wannan al'umma duka sun shiga cikin wata tawaya da take mummuna dan ka'idar al'umma gaba ɗayanta in tana so Allah madaukakin sarki ya taimake ta wallahi su ta tsaye da sallah wannan ka'ida ce ta Allah madaukakin sarki alladhina in makkannahum fil ardi sai Allah ya ce me aqamus salata وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور sune wanda idan muka ba su tamkini muka ba su tabbata a doron kasa suka samu shugabanci da jagoranci mafi girman abin da suke kokari su ga an yi shine a tsaye da sallah ko ina a rinka sallah a rinka sallah shi sa a ɗaya daga cikin ɗaukaka da daraja ƴan uwa da ƙasar Saudi Arabia ta samu wallahi uwa akwai tsaye da sallah akwai yin sallah saboda akwai lokacin da rijista ake ta waɗanda suka zo masallaci kuma baka isa za a yi sallah ka zaka buɗe shago ka ce ake kasuwanci baka isa ba a wancan lokaci ban san yanzu ba inda aka ce Allahu akbar to wallahi in ka buɗe shago a sarra su su kama ka ko su su rufe maka dole sai ka je kai sallah ina ba ta an fahimta to shi yasa wannan sallar da ake ta yi ana ta sallah ana ta sallah Allah madaukakin sarki yayi alƙawari dama in aka tsaye da sallah Allah zai taimaki mutane arziki yana cikin sallah arziki yana cikin sallah in kana so kai Allah madaukakin sarki ya azurta ka tsaye da sallah umarci gidanka kowa ya rinka sallah ai ta sallah to insha Allah ta'ala kun yi bai bai da talauci insha Allah ta'ala wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha sai Allah ya ce me la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka zai ka tsaye da sallah ka gani inji Allah madaukakin sarki saboda ka dole ne mu rinka kulawa da irin waɗannan abubuwa bala ya ce wa min thamma hazzara Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ida'atiha to daga nan ne sai Allah madaukakin sarki da manzansa suka yi gargadi da jan kunne game da tozarta sallah wa rattaba ala zalika uqubatin mutanawwi'a Allah madaukakin sarki ya sanya ya jera uqubobi nau'i nau'i ga duk wanda yake kokarin tozarta sallah قال الله تعالى الله مأكين سركي يفعل آياتي فويل للمسلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الله سبحانه وتعالى يتي فويل عذاب بوني يتبت جماس سلا su wane ne masu sallar allazina hum sune waɗanda an salatihim game da sallolinsu sahuna masu wasa ne masu wargi ne masu sakaci ne ba sa kula da sallolinsu ɗaya daga cikin magabata a ta'a ibn dinar Allah ya masa rahama yake cewa alhamdulillahi allazi qala allazina hum an salatihim sahun wa lam yaqul allazina hum fi salatihim sahuna ya ce godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ce su ne waɗanda game da sallolinsu suke yin wasa suke rabkana bai ce su ne waɗanda a cikin sallolinsu suke yin rabkanuwa ba an gane ku da Allah ya ce Allah ne na fi salati misa wani da duk rabkanuwa da ka gana cikin fa'ilin musulina an gane duk rabkanuwa da kai a cikin sallah to da shi kenan ka shiga cikin fa'ilin lil musallina to amma sai Allah ya ce alladina hum an salatihim sahuna shine malamai suka ce humul ladina yuakhiruna salata hatta kharaja waqtuha sune wanda mutun yana zaune ba wani uzuri haka kawai zai ki yin sallah ya jirkinta ta har sai lokacin ta ya fita wasu malamai suka ce sune sune wanda Allah yake wa wannan gargadin azaba ta tabbata a gare su haka kawai mutun ya ki yin sallah sai lokacin ta ya fita sai ga yana hada azar da la'asar yana hada magariba da isha yana tattara salloli wallahi yan uwa wannan abubuwan da wasu mutane suke a cikin wallahi bala'i ne mu daina ka rinka tattara salloli kana yi ba daidai bane ko mai gidanka ne da kake ganin mutuncin sai yace kai kai wa kai masa wani aiki ɗaya a lokaci kaza ɗaya a lokaci kaza sai ya zo ya ganka ka tattara ayyukan nan a lokaci guda kana yin sa sai ka ji babu daɗi sai ka ji kunya walillahi al-masalul a'la ballatana Allah madaukakin sarki yana kallon ka ya ce kai sallah azhar lokaci kaza kada ka batta kana sani haka kawai kana harkokinka na duniya ka kyala sallah lokacin ta fita sai lokacin da kai ka ga dama sannan ka zo ka yi ta kuma sai kuke Allah ya karba yadda kake so dole ne sai mun gyara wannan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayyan Allah madaukakin sarki yana bayani game da magabata ko kuma bayan Allah nagartattu tun daga manzanni da Allah madaukakin sarki ya jiro sai ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dhurriyyati adama ko wa mimman hamalna ma anuhin wa min dhurriyyati ibrahim wa isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina Allah ya jiro su bayan Allah ne nagartattu sai ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun bayan waɗannan bayan Allah nagartattu sun shude sai wasu mamaya suka mai bayan su wasu mugayen mamaya ba nagar ba ba nagartattu ba sai suka maye bayan waɗannan nagartattun bayan Allah suka zo daga bayansu babban laifin da Allah maɗaukin sarki ya fara faɗa a cikin mugayen abin da suka sai ce a ba'us salata suna tozarta sallah suna wulaƙantar da sallah ba sa kula da ita malami suka ce abin da ake nufi da idaati salawa suka ce ai tarkuha bil kulliya shine mutum ya bar sallah gaba ɗaya kwata kwata mutum ya daina yin sallah to amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a ai tarku salati bil kulliya wannan kufurun ne mutum ya daina sallah kwata kwata ya daina yin ta wannan kafirci ne amma abin da ake nufi shine mutum ya ya wulakanta sallah din ta hanyar wulakanta rukunanta da shar'anta da lokacinta da yin ta ba a yadda ya kamata ba duk ya shiga cikin ibadatus sala mutum ya ba sallah lokacin ta ya wuce ya wulakanta ta mutum ya zo yin sallar ya yi ta ba a cikin jam'i ba yana sane shi ma ya wulakanta sallah mutum ya zo yin sallar ya yi ta ba tare da kiyaye rukunanta ba ba zai ruku'u mai kyau ba ba zai sujada mai kyau ba ba zai karatu mai kyau ba yana yana tunanin wannan duk iba'atu salati ne yan uwa to Allah madaukakin sarki ce daga cikin abin da waɗannan mamaya suka yi shine aba'us salata suna tozarta sallah wattaba'u shahawati sannan kuma suna bibiyar sha'awa sha'awar ransu sai Allah ce fasaufa da sannu yalqauna ghayyan za su haɗu da asara dan suka ce alghayyu alkhasaratu za su haɗu da asara da tabewa malam ibnu kafirin yace wasu daga cikin malamai magabata suka ce alghayyu din nan wata rijiya ce a cikin wutar jahannama ba wai jahannama makanta ba a cikin jahannama ma akwai wata rijiya to ita ce alghayyu din masu wulakanta sallah can za a jefa su bayan an sa mutum a jahannama kuma sai a sa shi cikin rijiyar nan kaga mala'ikan mala'i kenan zulmatun ba'du wa fawqa ba'din kenan Allah ya kiyaye sai Allah ya ce kana da sauran dama dan uwa illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan ya aikata aiki nagari fa ulaika yadkhuluna aljannata kaga irin waɗannan su ne Allah madaukakin sarki ce za su shiga aljanna kaga bayan sun tuba kenan sun gyara ayyukan da suke na munar sallah sun dawo suna sallah mai kyau to Allah zai yafi musu kuma har ya sa su aljanna wala yuzlamuna shay'an babu abinda za a tauye musu babu abinda za a zalunce su a cikin abubuwan da suke qala ta'ala aya ta karshe da zamu zamu dakata akan ta Allah madaukakin sarki yace fi wasfil munafiqina da Allah yake wasafa mana munafikai su wane ne munafikai daga cikin sufofin sai Allah yace innal munafiqina hakika munafikai yukhadi'una Allah suna yaudarar Allah madaukakin sarki a ragon tunani irin nasu akwai wanda isa yardar Allah ne amma su yadda suke gani shine suna yaudarar Allah maɗaukakin sarki ta yadda suka ɓoye kafirci suka ɓoye munin aƙidarsu suke nuna musulmi suna tare da su eh suna tare da su idan sun zo wajen musulmi sai su ce muna tare da ku inna ma akum ko wai za khalau ila shayatinihim qalu inna ma nahnu mustazi'un to haka suke shi sai Allah maɗaukakin sarki ce yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una ko ma yukhadi'una illa anfusahum ma yash'uruna wai su suna yaudara Allah maɗaukakin sarki da waɗanda suka imani sai Allah ce wa ma yakhda'una ba wani suke yaudara ba illa kan kansu da kansu suke yaudara dan za a yi za a za a yi musu sakamakon yaudarar da suka yi za a yi musu aikin da yake daidai irin nasu jaza'al wifaqan aiki daidai irin nasu shi sa sai Allah maɗaukakin sarki ce wa huwa khadi'uhum shi ma Allah maɗaukakin sarki yana mai musu da martani na yaudarar da suke ba Allah maɗaukakin sarki na yaudara bane a'a ba su suka yaudara ba sai Allah ya musu aiki daidai irin nasu sakamakon aikin da suke wannan malamin malaman balaga sace masa mushakala ba wai Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki cewa makaru wa makarallahu sun yi makirci sai Allah mai musu da martanin makirci Allah na makirci ne Allah baya makirci amma su suka yi sai Allah mai musu da martanin abu shine wa ma yakhda'una wa huwa khadi'uhum Allah madaukakin sarki na mai musu da martanin yaudara su shine sai ran tashin alkiyama sun yaudar mu'minai akan cewa suna tare da su wani lokaci za a shiga sallah ayi da su amma sun koyi kafirci a cikin zuciyarsu to sai Allah ya tashi kiyamarsa sai an hausa radi suna tare da mu'minai gaba ɗaya yadda suke gani suna tare da mu'minai a duniya ana sallah tare to can ma za a tafi tare yuu Allah maɗaukakin sarki yana kallon su sai an hau siraɗi za a tsallaka sai hasken su ya bushe iya su kawai duk mumine sun yi gaba sun tsallaka siraɗi su kuma kawai sai hasken su ya ɓace sai su nemi haske su rasa yau mai ƙulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu dhuruna naqtabis min nurikum ilarji'u wara'akum faltamisu nuran Allah ce fadriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibali al-adab kun ji zasu ce yunadunakum alam nakum ma'akum za su kira yin ministi a duniya ba tare muke sallah da ku ba ba tare muke jiwa jihadi da ku ba sai sai ƙalu bala walakin na kun fatantum an fusa ku matarabbas ku zuwa ƙarshe to wannan shi ne sakamakon da za a musu kun ga yadda suke gani sun yaudar muminai a duniya to allah maɗaukin sarki sai musu sakamako daidai abin da suka yi a lahira eh sai sun hau kawai sai hasken sai bishi sai su faɗa kuma shi kenan sun tafi jahannama kenan allah kiyaye Allah madaukakin sarki ce wa idza qamu ila salati daga cikin siffar munafikai yan uwa gashi idan sun tashi zuwa sallah qamu kusala za su tashi jikin su duk a mace duk a cikin kasala duk mutumin da ya ji lokacin sallah kasala kawai yake ko da yaushe dabi'a sa ce wannan to wannan yayi kokari ya tuba ya zuciya sa garan bawul akwai babban alama ta munafinci a cikin zuciyarsa Allah duk lokacin sallah kawai kana bar dai mu tashi mu je mu sallah kana abin nan da kyar amma zaka tafi filin bal kana abin nan da karshe shi ka sako gajeren wando tun daga gida da takalmi kana bouncing a anguwa amma sallah ce ana tafiya a hankali haka ne in wani abu ne naka da ya shafe ka sai kana yi da karsashi amma in sallah ce fa to wallahi wannan akwai matsala Allah ce wa idza qamu ila salati idan sun tashi za su yi sallah qamu kusala za su tashi ne aka salance sannan yura'una nasa suna kokarin yi wa mutane riya dan mutane su ga suna yi shi sa ga duk sallar da ake yin ta a ɓoye-ɓoye munafukai ba sa yin ta munafukai ba sa jure ta sallar asubahi da sallar isha wannan ba sallar munafikai bace saboda sallar asuba akwai dan duhu duhu ba kowa zai gane ka zo ba haka sallar isha'i amma sauran salloli da ake kowa yana kallon su to za su zo a yi da su to riya ɗaya daga cikin aikin munafikai ne sai Allah madaukakin sarki cewa la yadhkuruna Allah ba su ambatan Allah madaukakin sarki illa qalila sai dan kadan sai dan kadan shi yasa a cikin hadisin Muslim da Ahmad da sauran malaman hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce tilka salatul munafiq yace kaga irin wannan sallah ita ce sallar munafiki a yajlisu yarqubu shamsa zai zauna yana jiran rana ma'ana lokacin sallar la'asar sai rana ta kusa faduwa hatta idza kanat baina qarray shaytan har sai rana ta kasance tsakanin kanwunan shaytan dab da za ta fadi kenan lokacin la'asar din ya kusa fita qama fana qarha arba'an sai ya tashi yayi ya mata da tsage guda hudu ma'ana yayi rako'i guda hudu yana yana irin abinda bawo shi yake cewa ya faki baya wasila lada duk ga lokacin da ba zai ba sai lokacin sallah ya kusa fita sannan ya tashi da sauri a tsaya idan idan mai sana'a ne ya tsaya ya aja bana din sai ce ai lokacin sallah ya kusa fita wannan sallar munafikai ce yan uwa ita sallar mu'mini lokacin sallah ya kamata duk abin da kake ka tsaya dan Allah madaukakin sarki ya fa komai muhimmanci a wajen ka sai kai sallah karshen hadisin sai annabi ce wala yadhkuruna Allah a cikin sallar ba su ambacin Allah madaukakin sarki illa qalilan sai dan kadan Allah maɗaukin sarki ya tsare mu daga shiga cikin munafunci da duk abin da yake da alaƙa da shi za mu dakata nan insha Allah ta'ala sai gobe sai mu tashi akan aya ta gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah